wanda muna muna kan darasi na goma sha biyu a wannan karatu namu na iyaye mata mai taken tarihin matan annabawa Allah ya musu rahama a gaya muna don mu yi koyi da na koyi mu gujewa na gujewa jiya a yau kwanan wata 15 ko a lissafin boko kuma 25 ga watan ga abu yana zaman zamansa sai su taba iya zaman zamansa ya yi daidai sun zo sun jangwale shi kowa yi mai wannan aikin a daina taba idan an jona mun ta yi daidai kar wani ya taba a banne haka kuran yanzu ta yi kar wanda ya sake taba a batta kurin mun yi magana akan matar a gyara jikin barakai mun yi magana akan mata annabi musa alayhi salatu wassalam da babanta ya ya kwadaitar da nan Musa ya aure ta muna magana akan halaccin uba uba ya ya wannan kaje ka ce uba ya halatta ya bada shawara wa wani ya aure yarsa uba ya halatta ya nema wa yarsa miji kamar yadda baban baban matar annabi Musa ya yi ko? baban matar annabi Musa kamar yadda sayyidina Umar ya ya kai yarsa a tallan yarsa shawara ga Usman bin Affan da sayyidina Abubakar yau akwai tambayoyi za a zo a bada jawabi akan abin da ya faru insha Allah Sa'id ibn al-Musayyab ɗaya ne daga cikin manya-manyan tabi'ai shi ma ya ba da yarsa ga ɗalibinsa da ya ga mutumin kirki ne mutumin arziki sai ya hallata yarsa gare shi wannan ba laifi ba ne don babanki ya bayar da ke kuma ya nemi shawararki sai muka tsaya lokacin da baki suka zo mana cewa iyaye suna kukan 'yan mata ba sa girmama shawararsu in sun ba su shawara akan wa za su aura muka ce duk wacce ta yi biyayya wa ubanta wajen zaɓa mata miji auren zai yi albarka in dai ba son zuciya uban ya zo da shi ba ina so zan karanta muku ta kissa a yau din nan ina so ku bani nutsuwa kuma ina so samu wacce za ta haddace kissar don zan ba da kyauta akan wannan kissar insha Allah ga ta nan zan yi bayani wani bawan Allah ya ce yana neman mata ta kwarai kuma ya roƙi Allah Allah ya bashi wannan mata ta kwarai ya zo a riwaya wani daga cikin salihan bayi mutumin kirki sunansa sabit ibn ibrahim sabit shine kuke cewa sabitu sabit ibn ibrahim sunan shi wata rana yana tafiya a hanya sai ya ga sai ya biya ta gonar tufa an san tufa ko a tufaha apple sai ta faɗo daga bishiyarta a gonar wani sai sabit ibn ibrahim ya sa hannu ya ɗauki wannan tufa ya ci rabinta ya ɓantare ta ya ci rabi sabit ibn ibrahim yana cin rabi sai aka sa mai tunani a zuciyarsa wannan tufan da ka ci taka ce yaya za ka zo gonar wani ya za ka zo gonar wani ka ɗauki tufa ɗinsa ka ci ba gonarka ba kuma gashi ya ci rabi abu dai ya dame shi sai ya shiga gonar sai ya tarar da mai aiki a gonar mai noma a gonar mai kula da gonar sai ce ya bawan Allah na ga tafa a gonarka na ta faɗo ƙasa na ɗauka na ci rabi ga rabin ka riƙe kuma da Allah ina neman kai mun afuwa na ci abin da ba nawa ba malaman kin je da bayan Allah na kwarai suke suke taka tsantsan da taba hakkin da ba nasu ba ke yanzu waya ce aka zo wajen karatu tafsiri an zo wajen karatu kika ga wayar wata kika dauke kuma kin zo karin karatu mu sani ba ko shedani ya ce ki Allah alam kawai yar uwarki ta je ban daki ta kama ruwa ta dawo ta nemi wayar ta rasa da masu satar kayan gidan miji sata ta sata ta aika gidansu ta sata ta kai gidan ƙawayenta yanzu wannan tufa ne ta faɗi a gona a ƙasa kamar mangoro fa ya faɗi a ƙasan gona ka gani a hanya kana jin yunwa ka ɗauka ya zo ya ce mai gonan nan do Allah ya kai min afuwa ni wallahi na ci abin da ba nawa ba sai shi mai kula da gonan sai ce a ai ban da daman da zan maka afuwa ya ce falbustanu laisa mulki gonan ma ni ba tawa ba ce gonar mai gidana ne kuma baya nan sai shi sabit ibnu ibrahim sabitu ibnu ibrahim ina maimaita sunan don a riƙe sai ce don allah ina ne gidan wannan mai gona zan tafi in nemi afuwarsa don ya fi mun kada Allah ya tashe ni a kiyama na ci rabin tufaɗin gonarsa bai sani ba ya Allah ina roƙonka ya Allah ni ne nake addu'a ni abdallah yanzu ina addu'a Allah Allah ina roƙonka ina neman alfarma gare ka ya Allah Allah kada ka ɗauki raina da hakkin wani a kaina Allah kar ka ba mu ikon cin hakkin da ba namu ba ya Allah ke ma ina miki addu'a in fa kina so amma Allah ya raba mu da cin hakkin mutane Allah ya raba mu da cin hakkin mutane ya ce na zo ne in nemi afuwa a zan tafi gurin mai gidan in je nemi afuwarsa mai gona kenan sai shi mai aikin gonan sai ce tab aiko kana da aiki ai tsakaninka da kai da shi yanzu sai kayi kwana kayi ni kana tafiya tafiyar kwana da yini ne daga nesa yake zuwa sai sabit ibn ibrahim ya ce wallahi sai na tafi la azhabanna ilaihi mahma kana tariqu ba'ida duk nisan hanyar nan wallahi sai na je wajensa ba zan mutu da hakkin wani a kaina ba ya ce saboda manzo Allah ya ce kullu jismin nabata min suhutin fannaru aula bihi duk gangan jikin da ya ginu da kayan haram kayan da ba naka ba to wuta ce za ta cinye shi duk wanda ya je ya ci kayan wani sai ya shiga wuta duk wanda ya ci wani abu ya yi ƙiba ya shiga cikinsa ya ƙara masa kaza to sai ya shiga wutar Allah ya Allah ka raba mu da cin hakkin mutane Allah ka kiyaye mu da cin hakkin mutane Allah in mun cika biya musu daga taskar ka ya Allah ya kama hanya bai tsaya ko ina ba sai da ya kwana ya yi ni yana tafiyar kafa ya je gonar ya je gidan mutumin nan ya kwankwasa masa kofa bawan Allah ya bude masa kofa ya ce assalamu alaikum ya ce wa alaikum assalam bawan Allah daga ina kake ya ce daga gonarka wace gona wanda take kaza gari kaza wai wai sanda zuwa sanda zuwa to sanda zuwa shi ya dauka ma ya je ya masa aiki ne ba a biya shi ba me ya kawo ka ya ce na zo ne don Allah ka yi min afuwa na zo wucewa ne a gonarka na ga tufa kwaya ɗaya ta faɗi na ɓantare rabinta na ci kuma na tambayi mai aiki a gonarka ya ce shi ba zai iya ba nayi nayi nayi ya karbi rabin ma ya ce ba zai karba ba don gona ba ta saba ne kuma ba zai iya yafe min ba ga rabin tufa din nazo da ita kuma don Allah ina neman ka yafe min wannan rabin da na ci dan ba nawa bane mai gona ya kalle shi ya ce ba zan yafe maka ba sai da sharadi guda daya ya ce don Allah ka yafe min ya ce ba zan yafe ba sai da sharadi guda daya me yasa za ka je ka ci abin da ba naka ba malaman kin ji da rayuwa take cin haƙƙi cin haƙƙi wanda ya je ci haƙƙin wani ka je kabari a ta dukan ka saboda haƙƙin wani ka kwana sallah ka kwana azumi ka yi ni azumi ka zo ka taba kayan wani ai barawo kam ya shiga uku dan fashi ya shiga uku mai kwace ya shiga uku barawon gwamnati ya shiga uku barawon ofis ya shiga uku matukar mijinki sana'arsa kenan cin haram to kun shiga uku yasa ki kokari ki daure mai tsoron Allah matan mu magabata na kware ana gaya mana tarihin su mace idan mijinta zai fita kasuwa ko gona ko aiki sai ta zo ta rako shi har kofar gida sai ta rike ta rungume shi ce bawan Allah Allah maka albarka mijinta ne don Allah ina maka addu'a Allah ya baka halal ka je ka nemo halal kada Allah ya baka ikon ka ko halal ka kawo mana gidan nan kuma duk inda haram take kar ka kawo za mu haƙura da yunwa za mu haƙura da talauci akan ka kawo mana haram ta ce Allah kiyaye a dawo lafiya matan yanzu ko ba haka suke ba neman ma mai cin haram din ake a aure shi saboda a sakata a wala a mori ya sai miki motoci da kudin haram ya gina miki gida mai tsada da kudin haram kina ta saka gwalagwalai da kaya kina zuwa kina yawo a kasashen waje da kudin haram mai gidanki barawon gwamnati mai gidanki azzalimi ko mugun dan kasuwa mai cin haram mai algushi mara tausayi ana girmama ki a gare kina ganin aike kina cikin ji daɗi za ku yi bayani ranar da kuka kwanta a gabari wani bawan Allah yake ce min wata rana aka kama wani mutum dan fashi ne da makami aka yi tracing sai da aka je gidansa aka je aka rutsa matarsa cikin interview da tambayar da ake mata aka gane ashe ta san mijin barawo ne da ƙarshe dai ta ce da kan dawo mata da kuɗi a cikin buhu da jini a cikin kuɗi a daddan kulai da ƙananan kuɗi da manyan kuɗi da kuɗin najeriya da wadda ba na najeriya ba in yayyo satar ya kawo mata buhun ya wulla ita kuma ita take shirya kuɗin yi ba ta samu kuɗin banza ba ta karbi bindigar da yake fashi ta karba ta race ta ta ajiye idan zai tafi mutumin ya ce barawon ya ce matarsa take daukan bindigarsa da auduga da mai da ake goge bindiga ta tsabtace ta gyaggyara bindiga ta gyara masa hartashinsa da komai ta bashi ta ce gashi alaba da sa'a kin yi asara kin yi asara kashe wanda zai kashe da jini fa su ɗebi kuɗin nan a shishirya an ji bakin hanya an yi kwashen kuɗin 'yan kasuwa a hanya an je gida an kwato gwalagwalan bata da kayayyaki barawo mijinki barawo kina auren barawo ba kya tsoron Allah za ki mutu za ku haɗu da Allah za ki bayani bawa ya ce mai gida ya ce mai gona ce ba zan taɓa yafe maka ba sai da sharaɗi ɗaya kai shiru shi sa'ad ibn ibrahim ya ce to menene wannan sharaɗin sai ya ce to za ka aure yata ya ce to kai da na zo wurinka na ci hakkinka na maka laifi kuma yanzu zaka bani ya ya ce sakayyaka shine zan aura maka yata sai in ka yadda zan aura maka yata in baka yata ka tafi da ita to ni kuma na yafe ma rabin tufan da ka ci bawan Allah ya farin ciki ya ce ka yau kam ni kan namori ni da na zo neman afuwa an bani ma har da mata ya yi farin ciki sai mai gidan ya ce to amma fa kar kai farin ciki ka jira tukun ka ji sifar matar ya ce ya ta makauniya ce innaha amya bebiya ce kuma kurma ce bukama somma muqada gurguwa ce ga makanta ga bebantaka ba ta ji ba ta gani ba kafa sabitu ya shiru ya ce tab ya yi tunanin to ta gagara shiga ne ba za ta karɓo ba kowa ya guje ta mai gida kuma ya samu dama ya ce ya zan yi a kan na zo in tafi da hakkinka a kiyama na yadda na karba ka bani makauniyar ka bani gurguwar ka bani kurmiya ake cewa ko ko kurma na yadda ya ce kabiltu ya ce kuma ina shaida maka wasu a tajiru fi hama a rabbi in Allah ya so yadda zan yi kasuwanci da ita tare da Ubangiji na ma'ana zan bauta wa Allah wajen taimakonta zan yi haƙuri da makantarta don Allah ya bani ladan hidimar mata zan yi haƙuri da kurumtarta don Allah ya bani ladan na taimaki na auri mace kurma zan yi haƙuri da gurguntakanta don Allah ya bani ladan na yi wa mace mai gurguwa hidima yau hajiya abin da nake so in gaya miki wallahi duk wanda Allah ya jarabe shi yarsa ta zama gurguwa ko irin ko shau kudin nan ko irin polio ya kama ta ba gurguwa ba ko dingishi take tana dadewa bata auru ba kin ji bayan Allah wannan gurguwa ce a tsugune take muƙada ce aka bashi ya karba mutane yau ba ba ɗabi'a da hali suke duba ba sifa wata baiwa Allah wani ya zo neman ta da aure ya zo gidanta ta ga yaɗi mauta a kansa a kanta to ta ga dai kullun zuwa yake tarar da ita a zaune a kujera ta ce bawan Allah ina so zan maka bayani gaskiya ina da yar matsalar kafa dan baka taba gani na ina tafiya ba ta ce in ina tafiya ina dan cangala kafa ina jefa kafa yayi shiru ya ce to ke din ta ce eh ta ce bari in gwada maka gani ta tashi a falon babanta da suke hira yarinya ta miƙe cangal cangal cangal cangal tana jefa kafarta tana tafiyarta ta ce ka ganni nan budurwa ce cikakkiyar budurwa lafiyayya amma Allah ya jarbe ni da kafa ba hadari ne ba komai ba cuta ne ta kama tun ina yarinya kafar ta makale ɗaya ta faɗaya ya ce ba komai zan yi shawara mazan zamani kenan to wannan yarinyar ta yi hankali ai duk wacce ta zo wani yana neman ki in kina da wata illa a harari garke ne da ki a idan ki ɗaya ya fa ɗaya ɗaya mai faɗi ɗaya ƙarami a a kina da larura ne a a kina da wata matsala ne ki masa bayani kina da magirin ciwon kai ne a kina da asma ne a a ba kya cin kaza ba kya cin kaza kina da larura yi masa bayani in ya ga dama zai aure ki a haka ya aure ki dan kada a zo a kai masa jangwangwan bayan ya miki ciki ya zo ya sallamo ki ya zo a ajiye ki a gida abu ya gagara ki bari ki auri wanda kike so yake son ki a yanda kike Allah sa kuna gane karatun bawan Allah ya ce naka ya ce ni zan yi mata hidima ba ita za ta mai hidima ba ya ce wannan ai mata wannan ya da ka bani kam ai ni ne ai ai ita ce mijin ni ne matar kawai ai wannan ni ne a ni hidima zan yi ta mata ai kawai to ba ta gani ni zan ɗora mata ni zan sauke mata kuma ba ta ji yau ya za a yi rayuwa da kurma kurma makako ta yaya za a yi kuma kuma kuma gurguwa in za a fita sai dai rungume ta ya dauke ta ya fita da ita in ya mata magana ma ko saboda kurma ne ba ta gani ki gaya min ya za a yi a rayuwar kai wannan mutum yana da imani kuma wallahi malama karki mamaki Allah zai iya jarraban ki ki haifi aya mai sifa irin wannan ko makamancin wannan yarinya ko makauniya ne ko ciwon ido ya kama ta ta makance wallahi za ta dade ba ta auru ba sai dai ta yawo da sandanta don karshe in ba sa'a ta yi ba ta kare rayuwarta a bara na malam bahaushe da zarar iya zama baya gani ko da yana da gata kawai sai kama bara wa ya ce miki dan kin zama makauniya kin zama mai bara to gwanda ma kurame yan uwansu kurame suna suna zuwa su aure su to kafin ki samu kurman da zai zo aure ki akan cin sa'a wani lokacin wanda yake ji ya auri kurma in mai dan dama dama ce ya ta magana kurame sai an koya mai magana kurame jihadi ne auren irin waɗannan 'ya'yan jihadi ne ya kuma za ku auri mace makauniya jihadi ne za ku samu lada ku auri mace wacce take kurma jihadi ne ku auri gurguwa akwai wata yarinya wallahi keken ta take tuka kuma budurwa kyakkyawa amma ba kafa tana kan keke tana dan keken nan shi take juya ta zo sami ta ce malam taimaka mun da addu'a Allah ya bani miji ni insha Allah zan nema miki miji kuma Allah ya taimaka aka samu wani mai kafa ya aure ta da kafarsa ya aure ta in za su fita unguwa ya dauko ta dora ta akan kekenta in an zo gida ta ta hidindimu ka Allahu akbar Allahu akbar Allah mai yin yadda ya ga dama dole ne dan adam ya zama mai hakuri mai kula da larurar wani saboda in kai abu guji wani fa kai din ma ƴaƴanka Allah zai jarabe ka yace zan mata hidima babanta ya je ya dauko shaidu guda biyu yace to aure fa za a daura yace to da wuri wuri haka kawai aka daura aure yace daga yau wance ta zama matarka kuma za ka tafi da ita yace kafin ka tafi saboda bako ne ga can ɗaki na tanadan muku ɗakin amarya duk komai na zuba muku a ciki ka je za ka tarar da matarka a ciki ita wannan gurguwar ita kurman ita bibiyar ita makauniyar ki duba karamci irin na iyayen da ya aura masa ya ba shi gidan da zai zauna da yarinyar ya ce ka je ka tare da ita sati ɗaya sati biyu lokacin da ka yi ra'ayi ka tafi da matarka duk inda ka zo tumi ya shiga ɗaki alhamdulillah a ya ce bari in je amma ni dai zan mata sallama duk da na san kurma ce ya ce saboda annabi ya koya mana in za mu shiga ɗaki mai sallama ya ce zan mata sallama duk da na san ba ta ji to uban ya ce me yasa za ka mata sallama tun da kurma ce ya ce ai litarudda alayyal mala'ika saboda mala'iku su yi min raddi su mai damu duk wanda ya wani sallama in bai amsawa mala'iku suna amsawa yana shiga ya ce assalamu alaikum malama ba sai ji amarya ta ce wa alaikum assalam to Allahu ya ce kai har zai gudu ba yayi sallama a bakin kofa shi bai taba tsammanin za a mai da mai sallama to ai kurma ce matar kuma bai biya ce kawai shi ya yi akan mala'iku su mai da mai sallama kawai sai sai ya ji an mai da mai sallama ha ana mai da mai sallama kurin sai ga yarinya budurwa ta miƙe ya ce aka ce gurguwa ce ke ba a yi haka ba sai ta ɗauko hannunta na amarya da kunshi da komai hannunta ta ɗauki hannunta ta ɗora akan hannunsa ta ce sanda zuwa mijina ya ce to ya duba ya duba ya ga idon ta biyu ya ga kafa tal a miƙe ya mata magana ya ga ta amsa ya ce bai Allah ba ni labari me ya faru ni babanki ya ce min ke kurma ne ke makauniya ne ke kaza ke kaza ne kuma na ji kin ji sallama kamar dai ke ba kurma bace kenan kuma na ga kin tashi kin miƙe ba gurguwa bace kenan kuma na ga kin ma ɗaga hannunki kin zo kin ɗora akan hannuna yaya aka yi kika ga hannuna har kika ɗaga hannun kika ɗora akan hannuna ashe kina gani ke ba makauniya bace ni fa gaskiya ina cikin damuwa abinda babanki ya gaya mun ni ba shi na gani ba kuma ni a matsayina na aure makauniya gurguwa kurma har na yi shirin bautar Allah akan wannan aure ba magana jin daɗi ba ne kuma ni ban ga walam ara ma akhbara ni bihi abuki ba ban ga abin da baban ke gaya mun ba ta ce bawan Allah abin da babana ya gaya maka gaskiya ne ya ce to ba yau za a buga kenan to aljana ce ta ce gaskiya ne ta ce na farko dai ya ce maka ni makauniya ne ta ce eh wallahi ni makauniya ne dan ni ka ganni nan ban taba ganin haram ba kuma bana kallon haram da haka makantan da yake nufi ba makanta na rashin gani ba yana so in nuna maka Allah ya mun arzikin imanin da duk abu na haram ba zan kalla ba kin ga ba irin ki wace mai kallon fim yar fim wayar ki kullun tana hannunki kina kallon tsiraicin mata da maza kina zare ido saboda Allah ya baki ido ta ce ni ba na ganin haram bawan Allah da haka ni makauniya ne akan ganin haram ta ce wale anna aini la tanzuru ila ma haram Allah na yi wa Allah alkawari ido na ba zai taba ganin abin da Allah ya haramta ba duk kallo duk kallo da Allah bai bani dama ba wallahi ba zan kalla ba da haka ni makauniya ne idan matar birni kake nema yar birni wayayya mai kalle kalle to ni bana yi Allah sa mu samu wannan makauniyar a gidan nan a makarantar nan abin da wahala tarihin da daɗi amma aikin da wahala yau gidajen ku a cike yake da kayan kallo da kallon tsiraici kun kware har daukan hoto kuke yi kuna matan aure kuna yadawa a duniya kuna rawa kuna kada abin da Allah ya hore muku ku saba wa Allah Allah ya yi muku ni'ima kuma ku yi sakayya da saban Allah ta ce to kaji ya ce to babanki ya ce ke kurma ce ta ce tabbas ni kurma ce ba na jin duk kan abin da Allah bai yarda da shi ba kuma ba zan ji ba ko da za mu yi zaman aure da kai ka sani in ka kawo min abin da Allah bai yarda da shi ba ba zan saurara ba Allahu akbar ba ta jin kiɗa ba ta jin waka ba ta jin gulma ba a zaman gulma da munafurci da ita baiwar Allah ta ce ya gaya ya ce babanki ya ce ke bebiya ce ta ce kwarai ni bebiya ce bakina baya motsi akan abin da Allah baya so sai da ambaton Allah yanzu ma da kake ina magana dinnan abu ne da ya shafi rayuwar mu ta aure da masla in ba haka ba to in kaga bakina yana motsi zikiri nake yi karatun qur'ani nake yi ko ambaton Allah ko wani abu nake yi yace to tambaya ta ƙarshe to ya magana gurguntaka kuma babanki ya ce ke gurguwa ce ta ce tabbas ni gurguwa ne saboda digadigaina baya kafata ba ta takawa ta je inda Allah yake fushi da mutane duk gidan kaɗe-kaɗe duk gidan raye-raye duk gidan shedanci duk gidan kafirci duk gidan tsiya ta ce kafata ba ta zuwa sabitu ibnu ibrahim ya ce da Allah nan ga fuskarki tun da ya amaryarsa ce malama yarinya ta daga fuska wallahi tana daga fuska a riwayar aka ce sai ya ga fuskar ta kamar wata rana haske kyalkyali kyakkyawar ya mai sifa ta kwarai abin sha'awa ya ce Allah na gode maka Allah na gode maka Allah na gode maka kayi mun sakayya saboda taka tsantsan din da na yi kuma daman shi sabit ibn ibrahim ya dade yana roƙon Allah ya bashi mata saliha a hanya yana tafiya ya je tsinci wannan tufayi ki duba yadda Allah yake yi wa bawa sakayya ta inda baya tsammani wannan shine fassarar wa yarzuqu min haythu la yahtasibu za ka yi wani abu dan Allah in Allah ya zo biyan ka fa in Allah ya zo biyan ki fa za ka yi ta samun abun nan bila adadin ai tuntunin aure ya yi daɗi ba wata magana sai magana yaya suka ta haihuwa kawai suka haifi yaya waɗanda suke duk malamai ne masu ilimi yayansu sun cika duniya da ilimi dan farko da suka fara haifa kun san waye duk wadda ta faɗi sunan wannan dan farkon akwai kyauta mai kauri kun san waye suka haifa dan farko kun ba ni garin gaba ɗaya duka da ƙauyuka da su kyambu da su wuro gi'e har gombe ma gaba ɗaya ku har kano da wallahi na tattara kana gobe ku neme ni kurasa yau sai na yi yanga in faɗa ko in ci gaba ma in ci gaba da karatu ma ba zan faɗi sunan nan ba amma da hakuri ko in tsaya a ƙara faɗa sunansa abu hanifa Allahu akbar malama kin ji tarihin haihuwar abu hanifa kin ji mahaifiyar abu hanifa Allahu akbar Allahu akbar da ƙarshe abin da nake so in dawo da ke annabi Musa mun gama wannan na gama wannan kisar ko tayi Allah musu albarka Abu Hanifa ba sai na muku tarihinsa ba kun san matsayinsa addini ki roƙi Allah Allah ya baki irin Abu Hanifa a cikin ƴaƴanki wacce zaki wanda zaki haifa annabi Musa aka ɗaura aurensa da wannan yarinya baiwar Allah Saliha yar gidan wannan annabi yaya auren ya faru ubanta ya ce inni uridu an unki haka ihdabnatayya hataini ala anta ajurani samaniya hijaj ni kam ina so zan aura maka wannan diyatawa ka zaɓi ɗaya a cikinsu amma sadakinta za ka yi min aikin shekara takwas wannan ya tana da tsada amma ta kai ta samu tarbiya ai in yarinya ta samu tarbiya ta ginu a gida da ilimi da daraja ai wallahi ba ta yi tsada ba ko me aka ce ka bayar ka bayar ai tsintan gwal ne a yi wannan ina mamakin mutum ya je samu yar daraja yar mutunci gidan kima yarinya komai akwai masha Allah wai a zo ana jayayya da shi wai akan dan sadaki kiri kuɗi ka dumbula mata kawai a wuce wurin ai darajar ta ta kai akwai matan da wallahi sun kai kudaden da ake fada ya ce za ka yi min aikin shekara takwas a nan sai ka shekara takwas kana mai hidima kiwon dabbobi ne aiki a gona ne debo ruwa ne aike ne menene inna lillahi wa inna ilaihi dattijo bawan Allah kai maka kira ni kace in zo zaka mun sakayya na ce miki ayanka na ce maka don Allah zan yi yanzu wannan sakayyan shine na zauna maka aikin shekara takwas ce to ai zan baka da zan baka diya malama kin ji yadda mata suke daraja ko kin ji yadda ake mutunta ya mace ko hayya yanzu kan wayo in ji fulani suka ce wayo Allah mi wani min kam wallahi mata sun zama abin da su zama yanzu sun zama bola sai abin da Allah ya Allah kiyaye Allah daga mana darajar ƴaƴanmu da matanmu shi sa duk mai addini ya kamata ya girmama mace duk wanda yake karatun musulunci ya kamata ya san darajar mace kuma shi yasa aka ce ke ma in za ki aure ki auri wanda ya san Allah ki auri mai tsoron Allah ki auri mai wanda yake da ilimin addini ba zai cozarta ki ba wanda Allah ya ce wani zawwica ila taqi ka aurar da yarka zuwa ga mai tsoron Allah in ahabbaha akramaha idan yana son ta sai ya girmama ta wa in abghadaha lam yuhinha idan baya son ta yana fushi da ita ba zai wulakanta ta ba wallahi duk mai addini ko yana fushi da matarsa wallahi ba zai tozartar da ita ba amma kika je kika auro dan mashalo kika auro dan wiwi kika auro dan giya kika auro dan kalare kika auro dan daba kika auro dan luwadi kika auro mazinaci baki bincike ba kawai da mutum ya zo kawai ki ce kin ba da dama a ba da ke wayo ha ba a gaggawa sai an gama bincike namiji daka da waje yaya sallarsa yana zuwa masallaci yana ibada a'a yana kaza ko baya yi da wani sauransu sai an bincika ke kuma ki je ki gaggawa saboda rawar kai daga zuwa ana neman yarki jikinki yana rawa a maza a bada ita a san a karar rauta ta da dan gadonta da katifanta aje a kai ta ta je miji ta gana mata azaba sai an yi bincike ko ba kwa so sai mun faɗa sai an yi bincike sai an yi bincike a daina aure ba a bincike a daina yi duk wacce ta yi aure ba ta bincike ba wallahi sai ta yi da na sani wani zai yaudare ki idan ya ga gidanku da addini zai zo miki da sifar addini da kamar addini amma wallahi ba addinin bane da shi ƙarya yake yi saboda ya aure ki ne kawai ta ce malam mutumin nan in ya zo goshinsa baki irin gage mu ga komai amma daga aure na muka fara rikici da shi asubahi baya tashi yayi ta ce naga ko sallar jam'i baya fita wata ta ce mun malam wallahi ina gaya maka yau shekarunmu ya fi bakwai da mijina ban taɓa ga ya karanta ƙur'ani ba ni dai a gidana an ga ta ce bayi da ma ƙur'anin ta ce wallahi gidana ba ƙur'ani izu sittin ba azumi ba ya tashi ko da asuba ko da daddare ko yaushe ko ya kunna rediyo ko ya buɗe ko ƙur'ani yara wallahi ba zai ɗauka baya ban taɓa gani yana karanta ƙur'ani ba ta ce yanzu wannan malam mijin zama ne ta ce lalle kin gamu da jarrabawa wata ta ce wallahi malam nayi nayi sallah baya fita daga ƙarshe dai cewa yakin ga kabarinki daban nawa daban karki takura min in zaki zaman auren ki zaman auren sallar ba zan yi ba ra'ayi ni ban yi ra'ayi ba wannan fa mijinta ne yake gaya mata haka ta ce na kai kuka wajen iyayena sai dai a ce to sai dai ki haƙuri sai dai ki haƙuri ta ce malam na yi haƙuri ta ce wallahi in na gan shi haushinsa nake ji yanzu wannan mutumin ni in zo in bashi jikina da mutunci na baya sallah baya bauta wa Allah ba na ce wallahi in kin ga dama ki murƙushe auren nan ki kashi murus ai tunda baya sallah kam zance ya ƙare ba dole za ka yi sallah ka bauta wa Allah ni ma zan yi maka hidima ba za ka bi Allah ba ba za ka yi sallah ba kuma yanzu in tsaya a matsayin matarka mu tara yaya an gama na ce ba ke laifi ba in kai kashe auren nan inda kun masa wa'azi ya ƙi gyara kai mata suna cin haƙuri alai musa ya ce to bari in jarraba na gani sai da tijo ka yi da ce alai musa fa in atmata asharan fa min indika wa ma uridu an ashqa alaik inda zaka cika ma shekara goma to gaskiya wannan daga gare ka ne maimakon shekara takwas a cika goma wani a yi lissafi daidai in ji tsohon baban yarinyar kenan ya ce amma fa bana son tsananta maka ta cijo kenan yanzu shekara takwas ma ranka ya daɗe ai sai haƙuri amma da yake annan musa masha Allah mutum ne karimi qala zalika baini wa bainak ayyama al-ajalaini qadaytu fala udwa alayya wallahu ala ma naqulu wakil ya ce wannan tsakani na ni da kai ne kowane ajali na zaɓa kowane time kowane shekara na zaɓa idan na zaɓi shekara takwas alhamdulillahi in na zaɓi shekara goma alhamdulillah wannan ni da kai ne babu wata damuwa amma Allah shine wakili shaida kar ka saba mini alkawari ka yi alkawari in na gama aikin nan shekara takwas zaka bani ɗaya daga cikin 'ya'yan nan yace na yi alkawari malama sai da annan Musa ya shekara goma yana hidima wa tsohon nan yana gama da cizo ya ce to zo ga yarinya mataka a daura maka aure aka daura masa aure da ita yana karbanta ya ce to kuma ki shirya za mu tafi misira Allahu akbar kin ga ashe ba laifi in mutum ya aure mai gari mai nisa in san yanzu wasu maza a ni ba na son macen nesa macen nesa hidima kudin mota macen nesa kuma wani lokacin macen nesa kuma ta fi kin san amfanin macen nesa kin san fa'idar macen nesa ba ka da matsalar yawo da yawan zuwa unguwa a gari in ka jibge ta ba ta san kowa ba a garin yar wani ƙauye ne can wata duniya kusa da kamaru can wani gari can kusa da yau wai shi kumo kai ku kana can wata duniya Allah kuwa ka ɗauka ka je ka ajiye ta da ta ce za ta tafi ka ce ke da saura ma kuɗin mota ya yi tsada za ka daɗe ka ninkime ta a zaune a gida ba ta zuwa gida sai shekara shekara shekara biyu amma in ka auri yar garin ku yar unguwar ku kaza gidan yawo wani ya zo yana mun magana shi baya son auren nesa na ce saboda me yasa baka auren son auren nesa wallahi shi tafiyan nan a ce matarsa za ta yi doguwar tafiya sai ya ajiye aikinsa sai ya kai ta ko sai ya kaza kuma in ta tafi dole sai ta yi sati dai ko sati biyu na ce to da ka zo ka auri makociyar ka fa kullun tana yawo a cikin unguwa da ka zo ka auri yar gari wanda kullun duk kawayenta ne a garin yawo kamar kaza ku yi ta rikici da ita da haka kawai in ka samu duk inda ka samu matar kirki ka je ka aura na ce yanzu aka baka wata balarabiya daga saudiya aka ce maka bismillah ya ce tab mala a guje ma zan kwashe ta annan musa ya aure ta ya ɗauki matarsa ya kama hanya ya tafi zuwa misra bayan ya yi aiki a matsayin ajiz dan ƙodago a garin madayana shekara goma wallahi malama jarrabawa yana komawa a hanya Allah ya ce masa to tafi wajen fir'auna kana ajiye amaryar ka tafi wajen fir'auna ka je kai wa fir'auna wa'azi ka ce ji tsoron Allah ya daina azabtar da banu Isra'ila ya ce kama hanya ka tafi to nan ne kuma kissar tafiyar shi annabi Musa alaihi salatu wassalam zuwa wajen fir'auna aka je kuma aka yi ta bugawa abinda za mu dauka a wannan darasi malama darajar yamaci duk da cewa shari'ar wasu ne da ta gabata shar'u man qablana ne amma dai qur'ani ya kawo mana dan mu dauki izina mu ga irin ni'imar da Allah ya yi wa mata yana kuma nuna mana ka auri gidan sirikai na kwarai yanzu wannan anan Musa inda ba dan ya ga sirikan kwarai bane ai ba zai tsaya musu aikin shekara goma ba kuma wannan yana nuna mana ashe duk wahalar da mutum ya sha akan matarsa in dai mace ce mai daraja duk tsadarta ba ta yi tsada ba tunda za ka zauna akan mace guda ɗaya kai shekara goma kana hidima wa babanta kuma wannan yana nuna cewa mata sai ku yi haƙuri wani lokacin miji zai zo ya aure ki wani lokacin miji zai zo ya aure ki miji zai zo ya aure ki ba garin ku ɗaya ba yanzu yarinyar tana gani tana hawaye za ta rabu da wannan dattijin babanta tafiya mai nisa daga madayana zuwa misra haka ta haƙura da haka ke ma sai ke ki haƙura in aka aure ki nesa za a kai ki shikenan a zuba kayan ki akan roka da kanta da tirela sai ki bayi bayi wa tsohuwar ki a ɗauke ki tafi maza maza ko motar haya ne ko mijin zai kawo mota ko ma mai dai ki can kin tafi zaman ibada ba ba ba ba mama ba inda ba ya gwalgwal ba ya fendo ba ya dikko ba ba kowa haka za ki zauna a gidan nan ki yi tun daga safe har dare ba dan adam da za ki rinka gani sai mijinki in ya dawo daga aiki wata baiwa Allah ta kira tana mun fata ta ce malam mutumin nan ya dauko ni ya ajiye ni ba makota ba kowa makotanmu duk kabilu ne a rana ne malam haka nake zama komai ni shine nawa shine abokin hirana shine abokin kaza in ya tafi ne ta share share ne abinci ne ne wanka ne bacci na tashi na waye ina ta duba waya yaushe zai dawo sai ya dawo gida ne mu dan ci abinci mu dan abin nan in ya fita aiki bakin ciki in ratsa yadda zan yi ba yar aiki ba kowa na ciki hakuri zaman ibada ne ga wata can ta yi tagumi kamar yana jin ko mai neman nata ila daga can lagos yake ne ban sani ba ba komai karki damu damun mace allah ya yi ta a ɗabi'arta tana iya zama a wuri ita kadai ba wani damuwa ba dai akwai mijin ba ai tun da akwai miji ai akwai komai hajiya Allah ya mana afuwarsa Allah ka yafe mana kuma wannan yana nuna cewa ashe miji ya kamata ya tausayi matarsa inda ya je wani guri ya dauki matarsa su tafi ka dauke ta su tafi tare ba komai Allah sa albarka a rayuwa shine abin fata to wannan shine kissar matar Annabi Musa sun yi rayuwa ta taimake shi akan da'awa ya sha wahala a hannun fir'auna ba kaɗan ba amma gaskiya matarsa ta taimake shi kuma ita ma tana cikin mata salihai tana cikin matan arziki matan kirki da ake buga mata misali gobe in Allah ya kai mu da rai da lafiya za mu yi tarihin matar annabi dawuda shi kuma matar ba ɗaya ba ne annabi dawuda baban annabi suleiman matar da ta haifi annabi suleiman kin ji manyan mata malama dattijuwa tsohuwar da ta haifi annabi suleiman kuma da kishiyoyinta kishiyoyinta kishiyoyinta gobe za ku ji kishiyoyi gobe ba ha gobe za ku ji labarin kishiya ai duk duniya ina jin akwai matar da ta yi haƙuri akan kishiya irin mata annabi dauda yi kabbara kina da wani makikkiyar murya yar budurwa ko shekara sha uku baki kai ba sai kin je kin fada hannun kishiya ta fara gasa ki zaki tuno da kabbara da giga mana nan ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أنا تنونا من لوكتي ياي رام داكتا